I told you now, you know. Ya fi mata shaida yana da yana da yana da Alhamdulillah. Allah ta bi. Mm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمه في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو
dama gwamnati ya ce da su to ku zo da wato surori guda goma kuma an yi ta hadisi ba ma sura goma ɗaya ko sura goma ba a za su iya kawo ko da sura ɗaya kai har sai da aka yi ta hadisi ko za su iya kawo aya ɗaya a suka ka aka ce kai ma da wanda za ku nemo su taimaka muku to ku nemo su taimaka muku eh ku nemo su taimaka muku wajen kawo ko da sura ɗaya ne tunda kuma mutane ne masu fasaha laraba kuma kuna da balaga to ku yi mana ko da sura ɗaya ne kuma ku samo su taimaka muku to shine wannan fa ya gaga eh fa to fa illam yastajibu lakum ubangiji yace in ba su amsa muku ba ai min man da autumuhu wanda kuka yi kiran su lil mu'awarati dan neman taimakon su to fa alamu to ku sani ya ku mushrikai inna ma unzila kadai dai an saukar da shi dai multibizan yana mai cuɗanya bi ilmin lahi da ilimin Allah walaisa iftira shi bai zama kage ba ne alaihi gare shi وأن لا إله إلا هو waɗannan muhabba ce daga sakiliya sunanta mahazubi ne wa annahu da cewa shi ne lamarin da sha'anin la ilaha babu abin bauta cancanta illa huwa sai shi فهل أنتم مسلمون me zai hana ku ba za ku zama musulmi ba ba da hajjil hujjat bayan wannan hujja alƙadi mai yankewa ai aslimu ku musulunta من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya wa zinata ha wato da kayan ta'adanta bi an asarra ala shirki shine ya zarce akan shirku wakila wani kauna aka ce a wannan aya ta sauka ne fil muraqi ne cikin masu riya to duk mai san haka dai ko mai san ran muwaffi ilaihim amalahum za mu cika musu sakamakon ayyukan su ai ma amilu abin da suka aikata min hayrin daga alkhairi kasa daga tantamar sadaka wasu rahimin da sada zumunta fiha za mu wato ɗar za mu wato saka musu biha a cikin tabi'an nuwa sai alaihim shine mu yalwata gare su mu bi'an nuwa sai alaihim da tsakahum shine mu yalwata arzikin su gare su wahum biha su kuma a cikin duniyar nan layin fasuna ba za a tauye musu shay'an wani abu ba أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ulaika wancananka allazina laysa lahum fil akhirati illa nar sune wa'inda ba su da wani abu a ranar lahira sai dai wuta وحبط ما صنعوا فيها abinda suka aikata wato ya ɓaci a ranar lahira ya fara ya ɓaci biya a lahirar a cikin gidan lahira falasawa balagu babu sakamako lagu gare shi وباطل ما كانوا يعملون abinda suka zama suna aikatawa ya zama wato ɓatacce ba zai ba zai amfane su ba أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه shin wanda ya kasance ala bayyana bisa bayanin min rabbihi daga ubangijinsa wa huwa nabi shine annabi sallallahu alaihi wasallama awul mu'minuna ko kuma mu'minai wa hiya alquran wato ita kuma wato bayanin da kuce shine alqurani wa yatluhu shahidun min shaida ma yatluhu ay yatabihu yana bibiyarsa lahu yana bibiya wato shi shahidin din yana bibiyarsa lahu gare shi wa yasa yasa duk wato bisidqihi gare yana bibiyarsa ai mai shaida lahu gare wa yatluhu shahidun mai shaida lahu yana bibiyarsa bisidqihi da gaskiyarsa minu da gare shi ai minallahi daga Allah wa huwa jibrilu shine malaika jibrilu wato wa min qablihi ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة shin yanzu wanda ya kasance bisa wato hujja bisa wato bayani daga ubangijinsa kuma wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu'mini hujja kuma ita ce qur'ani kuma ba wato ga kuma mai shaida yana bibiyarsa yana bin sa fi sirrihi da gaskiyarsa min daga yau shine malaika jibrilu wa min qablihi ai gaban shi alqur'ani akwai kitabun musa littafin annabi musa shine at-taura shi ma shahidun mai shaida ne da ga manzo Allah ko mai shaida ne qur'ani yana dada imama kuma wato jagora ne wa rahmatar rahama ne halin hali ne kamar laisa kazalika wato ya zama kamar wanda ba wannan ba labu zai zama ɗaya ba ula'ika yu'minuna bi wancanan kamar kana labayi na tun wanda ya kasance a bisa wato bayani da hujja wato yuminu su ne suke imani bihi aidda da alqur'ani falahum aljannatu aljanna ta tabbata gare su ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده wanda duk ya kafirce bihi da shi min al'azab daga wannan jama'a ta kafirai to fannaru mau'iduhu wato ita ita ce ma alƙawartarsa فلا تك في مرية منه kakka zama cikin kokonto minu daga alkur'ani إنه الحق من ربك shi dai gaskiya ne daga ubangijinka yake ولكن أكثر الناس لا يؤمنون sai dai yawa yawan mutanen maka lamin minu da ba sa imani قال أبو هريرة abu hurairar ta ce كان أبو هريرة abu hurairar ta ya kasance كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
شيئا كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu طلب مصداقه من القرآن nan طلب مصداقه sai ya nemi gaskiyarsa daga alkur'ani ووجده ko wajen da hu sai ya same shi shafi nawa ne
فجلس قوم يوما يتحدثون wata wata rana sai wasu mutane wato wata rana sai mutane daga cikin sahabbai suka zauna suna hira عجبا لإبراهيم suna cewa mamaki ga Ibrahim اتخذه الله خليلا wato Allah ya rike shi badadi عجبا لموسى بن عمران mamaki wato abin mamaki ga Musa dan Imrana كلمه الله Allah ya yi تكليما magana da shi wato zance ما هو بأعجب من kai عيسى ba shi ne ma mafi mamaki daga Isa ba يخلق من روح الله wanda aka halice shi daga ruhin Allah tabaraka wa ta'ala خرج إليهم رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare su قال لهم sai ya ce da su والذي نفسي بيده na rantsa da wanda raina yake ga ikonsa لو عاش موسى بن da عمران musa ɗan imrana ya- ya rayu الذي أنزل عليه wanda aka التوراة sauka masa da attaura وعيسى بن عمران da isa ɗan maryam shi ma ya rayu الذي أنزل عليه wanda aka الإنجيل.
sauka masa da linjila ما وسعهما إلا ba abin da zai اتباعي.
wayarwace su sai dai su bi ni كل من أدركني duk wanda ya riske ni ولم يتبعني bai bi ni ba fa huwa min ahlin nar shi dan wuta ne قال أبو هريرة abu hurairah ta yace وكنت أطلب دليل haza bil qur'ani na هذا kasance ina neman dalilin wannan daga cikin alqur'ani حتى وجدت هذه har na الآية.
samu wannan aya wa man yakfur يخرج bihi min al-ahzab wa nar mawduhu لا تكن في wa مرية la takun bi mithlihi minhu نعم kullu man kana ala ayyi dinin duk wanda ya kasance kusa wani addini كان addini da ولو ya kasance بلغ ما بلغ ko من da ya kai التقشير inda ya kai mina taka shigo daga wato taka shubi والعبادات da ibadu لن يؤمن برسول in dai bai الله imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba هو to كافر wannan kafiri ne وهو شقي kuma wato tsiyatacce ne kuma daga halin wuta ne إنه الحق من ربك shi ne gaskiya da bika daga ubangijinka walakin na aksar na sai dai yawan mutanen makalamin da ba sa imani
ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا ai la ahada babu daya wanda ya fi zalunta kansa mimman niftara da wanda ya kagi ƙarya allah ya dangana ta ga allah bin nisbati shariki da dangana abokin tarayya walwalar da da ilaihi zuwa gare shi أولئك يعرضون على ربهم wancanan ka ana fitar da su ga ubangijinsu yau mai kiyamata ranar alkiyama fi jumlatul khalqi a cikin jumlar halitta ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم in waya gula al'ashahadu masu shaida za su faɗa ai jam'u shahidun al'ashahadu nan jam'i ne na shahidu wato shahidu shine mufradin wato masu shaida nan humul mala'ikatu su ne mala'iku yashhadu ne za su yi shaida da rusul ga manzanni bil balaghi da isar da aike wa alal kufari za kuma su shaida kan kafirai bi takzib da sarrafantar da manzanni to wayannan masu shaida za su ce haula'i allazina kazabu ala rabbihim wayannan su ne wanda suka yi sarrafa suka dangana ga ubangijinsu ألا لعنة الله على الظالمين ni alaka sani al'ana Allah ta tabbata ala zalimin akan azalimai su ne mushrikai الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون الآخرة جنب وهم بالآخرة هم كافرون su ne wanda suke tsare mutane gaban wato addinin Allah shine addinin musulunci kuma suna neman a sabila ta farki wajen karkatacce wahum su kuma kafiruna masu kafircewa ne bil ahirati da lahira hum din nan ta biyu takidun takidi ce أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض wancanan ka ba su zama masu tserewa Allah bane fil ardi a bayan ƙasa وما كان لهم من دون الله من أولياء amma kana da hum ilawliya ba su da matsubanta wanda za su kare su min duni lahi kuma bayan Allah ya gairi hi wato wani sa ba su da ansarin wato mataimaka ya mana ƙuna hum da za su kare su min azabihi daga azaba Allah يضاعف لهم العذاب za a ninninka azaba gare su bi idlalihim da wata wasu gairahum wasu su ما كانوا يستطيعون السمع ba su kasance suna wato samun ikon a sama ji bari da haƙi gaskiya ba sa wato jin gaskiya in sun saurare ta to da kunne suke jin da ba sa jin da wato da zuciya وما كانوا siro يبصرون kuma ba sa ganin gaskiyar lifarɗi karahatihim saboda zarcewar wato ƙinsu lahu gare shi ka wato ka nan kai ka ce su lam yastadiu ba samu ikon zalika wannan ba أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا kuma يفترون su ne wancanan ka su ne wanda suka tabar da an fi son kawunan su saboda makoman su ila na zuwa ga wuta al-mu'abbadu ta abattotarwa alaihim a gare su wadalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka zama suna kage wato ya fi ku anhum ga furoto abinda suke kage ga Allah tabaraka wa ta'ala min da awa shariki ne da da'awa abokin tarayya a cikin wato motarsa to wannan ya fi ku anhum ga furansu لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ai la jarama haqqan yakin yanda annahum cewa su ku fil akhirati ajilal lahira humul aksarun su ne wato tababbu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة hakika dai wa'anda suka yi imani su kuma suka aikata ayyuka na gari kuma wato suka suka nutsu ai suka nu suka nutsu wa ma'annu suka dai nutsu au anabu ko kuma suka mai da lamarin su ila rabbihim zuwa ga ubangijin su to ulaika wancanan ka ashabul janna su ne yan aljanna هم فيها su خالدون kuma masu dawama ne biya a cikin aljanna مثل الفريقين كالأعمى والسمع والبصير والسميع to masalul fariqaini sifan mutanen nan guda biyu ai al-kubar kafirai wal mu'minina da mu'minai to kal ama kaman makamu ne wal asami da kurma hada masalul kafir wanda shine misalin kafiri wal basiri da mai gani wasa mi da mai ji wanda shine misali na mu'mini har ya sauya ne هل يستويان مثلا shin yanzu wannan za su yi daidai misalin a sifan misali la ba za su yi daidai ba أفلا
shin تذكرون me zai hana ku wato ku tunani ku tunani fi ilgamu ta ibrasu bizali me zai hana ta ta izuna ku asu ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين wallahi hakika mun aiko da annabi nuhu mun aiko da nuhu zuwa ga mutanensa da ya je gun sai ce inni aifi anni wa fi qira'atin bil kasri inni ala hasbil qawl eh domin wato wato in zaka yi wa inna inna ko wa inna ummu wa inna bil kasrati ummul ahrubi ta ce ma al qawl wa ba'd al halibi in dai kai mata kisra to qawli ya gabace ta shi ne yace wato ala hasbil qawli inni hakika da cewa ni ni nazirun mai gargadi ne lakum gare ku mubinun aibayin da za ku mabayyanin gargadi ألا تعبدوا إلا da الله Allah ta abu shi ne kan ku bauta wa kowa illallah sai Allah shi kaɗai za ku bauta wa إني أخاف عليكم عذاب yawmin يوم أليم alim ni dai ne muku tsoron azaba an abattun gairu kun ku an kuka bauta wa wani ubangiji to ne muku tsoron azaba yini alimin ai amulama abin sa ribi duniya a duniya wal akhirati da lahira فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا Allah ba alal da na kafa wanda suka yi kafirci jama'a da suka yi kafirci ma'ana su ne sharibannin manya-manyan su Eh, sai suka faɗa wato daga cikin mutanen nasu mutanen shi annabi wato nuhu din sai suka huma ashrafu su ne madauka faƙala sai suka ce ma na raka mu dai ba na ganin ba ma ganin ka sai dai kamar mutum ne misalin misalin mu wala fadla laka alaina ba ka da wani fifiko alaina a kan mu وما لا يكتب أك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي Ba- mu dai ba ma ganin waɗanda suka bi ga sai dai su ne wanda suka kaskasce mu wato ba mu ga wayansu manya suna binka ba ko masu wata daraja kaskantattu a cikin mu su ne suke binka ai asabidu na kaskasattu mu kalhakatu kamar masaka wal asaki batu da badukai ba da an ra'ayi masu wato ra'ayi na farko ai wato bilham bilhamzi mutarki ai ibtida'a wato tun daga farko mun gaira tafakkurin daga jin bayanin ka tun daga farko kawai sai suka yarda da kai ba su tsaya ma wato sun tunani fika a cikin lamarin ka ba eh wani su kuhu ala zabi ai wata ta hudu su awwal ra'ayin wato sun imani ne da kai farkon faruwar farkon ra'ayinsu ba su tsaya sun tunani ba su ma da sun tsaya sun tunani ba za su bi ka ba وما نري لكم علينا من to فضل ba ma ganin wato kuna da wata falala alaina akan ba su sahi kuna bi ittiba'a ittiba'a balantana ku cancanci bi mina daga gare mu بل يظنكم ne كاذبين bar dai muna zaton ku dai wato makareta ne bi da awar risalati a cikin da'awar manzanci قال wato يا- adaraju qaumahu ko kuma kudu adaraju wato ya shigar da qaumahu mutanen sa ma hu tare da shi bil hidaba a cikin zancen قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أملزمكموها وأنتم لها كارهون fara sai annabi nuhu ya ce ya ku mutane a ra'ayin ku ba ni labari in kunta ala bayyinatin in dai na zama ina da ina kan wani bayani da wata hujja min rabi daga ubangiji na wa atani kuma ubangiji na ya ba ni rahmatan annabta min indi daga wurinsa fa amiyat alaikum sai ta ɓoye gare ku fi qiratin bi jildin mim wa bina alil maqul an yulzimukumuha ma tilasta muku ala qabulha bisa kafanta wa antum laha karihun ku kuna ku kuna masu ki la naqdiru ala zalika ba mu da iko ala zalika bisa wannan ويا قوم لا أسألكم عليه ya مالا ku mutane ba na neman wato lada alaihi akan wannan iska wato isar da wannan manzanci ba na neman ladan ku wanda za ku bani shi ni Allah ne ya aiko ni ba ku za ku bani lada ba إن أجري إلا على الله ina shirya lada na lada na bai zama ba sakamako na sai abu sai ga Allah tabaraka wa ta'ala وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني عليكم قوم qawman تجهلون tajhalun to shikenan wato wa ma ana bi daridil ladzina amanu ba zan ko dama cewa suka yi to shikenan wa atumu da mu ga an masu mun gaba sai wato sai kaskasattun mu Eh, saboda haka mu ba za mu bi ka ba in kuma kana son mu bi ka to shikenan duk waɗannan da suke gefen ka to ka kore su in ka kore su sannan mu za mu zo mu zauna da kai to shi kenan sai ya ce a wa ma ana bi ɗarin da zina amma ni ba zan kori wanda suka yi imani ba kama a martu muni kamar yadda kuka umarne ni kuka umarce ni innahum sun zai cewa su mulaqu rabbihim masu haɗuwa ne da ubangijin su bil basu tashin kiyama ko yujazihim in kuma suka haɗu da ubangijin su zai saka musu wa ya akhudhu lahum wato zai wato zai zai zai karɓi haƙƙin su mimman wato zalama kun daga wanda ya zalunce su waɗanda mu ya kore su wato zai zai karɓi haƙƙin su da kuma duk wani duk wanda ya cuce su ya zalunce su zai mai musu da haƙƙin su walakin ni walakin ni sai dai cewa ni dai a rafu ina ganin ku ku koma mutane ne ta jihaduna da kuke jahilta aƙibata amurikun ƙarshen lamarin ku ويا قوم مريم سبلي من الله إن طردتهم sai annabi nuhu ya ce da su ya ku mutane manyan suru ne waye zai taimake ni ko kuma ya kare ni min allahi daga azaba allah in tsaratuhum in na kore su ai la nasirari ba mai taimaka mu daga ni sai ubangiji in nayi wannan laifin أفلا تذكرون shin ba za ku yi tunani ba afala ta zakaruna ba za ku yi tunani ba eh bi riga mu ta isa ne bil asirati ta yuna ba za ku wato wasu ba ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ni ba zan ce muku taskokin Allah suna wajena ba eh taskokin Allah wato wanda zai zubo in azaba ce zai zubo in kuma wato wani alheri ne da da abin da ake bukata zai zo to ni ba a wajena suke ba eh wala inni wala cewa ni ba zan ce muku ni na san wato abin da ya fi kuwa ba taskokin Allah ba a wajena suke ba kuma abin da ya fi kuwa wato abin da yake na gaibu to ni ban san shi ba Allah ne ya san shi Eh, eh wala aqulu ولا أقول إني ملك ko ba zan ce muku ni mala'ika bane bal dai ni mutum ne kamar ku ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله ayyara خيرا ba zan faɗa lillazina ga waɗanda tasdari a yanku ba zan gaya wanda idanuwanku suke wulakanta su ba in ce dan yuce humullahu khairan Allah ba zai ba su alkhairi ba ni ba zan faɗa musu haka ba
الله أعلم بما في أنفسهم Allah shine ya san ni ba zan gaya waɗanda kuke wulakanta waɗannan wato waɗannan sahabban nasa da suke suka yi imani wanda suka ce in dai yana so su su zo su zauna da shi to ya kore su idan ya kore su sannan su za su zo saboda su ba za su zauna da kaskasattun mutane ba eh to shi kenan shi ne shi kuma yake cewa yana da cikin abin da yake faɗa wala a kullu lazina tazdari a yadukum ba zan gaya wanda kuke wulakanta su wanda kuke ganin su tare da ni kuma kuke wulakanta su to ba zan gaya musu in ce Allah ba zai ba su wani alheri ba eh Allah wato shine zai saka musu eh Allahu a'lamu Allah shine masani bi ma fi anfusihim da abin da yake cikin wato zukatansu إني إذا لمن الظالمين inni ni hakika ne cewa ni izin ai in kulci zalika mun na faɗi zalika wannan da mina zalimi na kasance ina daga cikin masu rage wutar su lada قالوا يا نوح قد جادلتنا sai suke gaya masu suke cewa kai nuhu dai wallahi ka yi jayayya da mu kasamta na kana ta husuma da mu mu faɗa ka faɗa mu faɗa ka faɗa فأكثرت بدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من muna الصادقين sadige kuma ka yawaita cikin jayayya da mu abin da duk za ka yi ka je ka yi fatina ka zo mana da abin da kake mana narko da shi mina azaba daga azaba in dai har ka kasance kana daga cikin masu gaskiya fiye a cikin za قال إنما يأتيكم به الله إن sai شاء annabi nuhu ya ce musu inna ma ya ce kun billah Allah ne kadai yake zai zo muku da shi in sha in ya so ta ji da hukun kauta shi kun gare ku fa inna amrahu sanda lamarinsa ilayhi yana ga Allah la ilayya ba wajena ba وما أنتم ko بمعجزين ko ba ku tsere wa Allah ba ولا ينفعكم نصحي nasiha ta ba za ta muku amfani ba إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم nasiha ta ba za ta muku ba za ta muku amfani ba in dai nufin ne muku nasiha in dai har Allah ya nufi ya batar da ku ai ya nufi batar da ku wajen jawabu sharri jawabin sharri jalla alaihi wa la yanfa'ukum nasihi هو ربكم وإليه turja'un ترجعون Allah shine ubangijinku kuma kamar gare shi za a mai da ku Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce أم يقولون افتريه ko kuma suna cewa bari su kafiran maka suna cewa iftirahu ai ihtala muhammadu alqur'ana annan muhammad ne ya kage alqur'ani ko haka suke faɗa قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما ino to تجرمون ka gaya musu ka ce musu in iftaraitu in dai ni na kage shi to laifina yana kaina ai laifina sakamakon sa a kaina yake wa ma ana wa ana bari'un ni kuma ku fitacce ne daga abin da kuma kuke yi na laifi min ijramikum daga laifin ku bin bin nisbatul iftira'i da dangana wannan kagen ilayya zuwa gare ni وأوحي إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن to aka yi wahayi sai aka yi wahayi ila nuhu zuwa ga annabi nuhu annahu cewa lamarin da sha'anin lan yumina min qaumika ba wanda zai imani daga mutanen ka illa man qad amana sai wanda dama can wato sun kasance sun yi imani wato wanda suka yi imani sai daga sun yi imani karka da cewa wasu za su zo daga baya kuma su sake imani waɗanda suka yi imani su kenan فلا تبتئس بما كانوا يفعلون kakkai bakin ciki da abin da suka zama suna aikata mini shirki ne daga shirki to faɗa a alaihim annabi nuhu sai ya musu addu'a ya addu'a a kansu bi qawlihi da faɗin sa da yake cewa rabbi la tazar al ardi min al kafirin da yara ai zuwa ƙarshe to fa ajaba Allah ta'ala du'a'ahu sai Allah ta'ala ya amsa wato addu'arsa wa qala sai Allah ya ce da shi واصنع الفلك بأعيننا ووحينا wa'ina to ka kera jirgin ruwa ka kera jirgin ruwa bi a ayyuna wato a magananmu a magana min na daga yau hibzina da kiwonmu wa wahayina da kuma umarninmu هكذا الكفار مع الأنبياء na'am haka zal kuffaru ma'al anbiya haka nan kafirai suka kasance tare da annabawa haka zal munkiruna li awliya illahi haka nan ma munkirai ga bayan Allah waliyan Allah awliya Allah tabaraka wa ta'ala waliyan Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala amruhum bit takhalluqi bil khuluqi al hasan yana umarta su da ɗabi'antuwa da ɗabi'o'i kyawawa la tabta'is bima kanu yaf'aluna wala tabta'is bima kanu yaf'aluna kake bakin ciki da abin da suke aikatawa fil bidayati a farko yahtamiluna na'am yahtamiluna yana wato zai ihti wato ya hata mai nuna suna ɗauka suna wato suna juriya wa yasbiruna suna haƙuri wa fil wasati a tsakiya la yarawna al isa'ata ba sa minhum ganin wato alisa munanawa daga wajensu idza tamma tawhid idan tauhidi ya cika al fa'il huwa Allah wato mai aikin shi ne Allah wa bin nihayati a ƙarshe yarawna kulla isa'atin ihsanan suna kallon kowane munanawa abu ne kyakkyawa la tab fala yabta'isuna bi hadha wato ba za su ɗaya kauna bi hana da wannan ba al qadaru la yurfa'u min ad dunya wato bakin ciki wato ba zai ba zai ba zai ba zai ba layu ko ba za a ɗauke shi daga duniya ba wa la yarfa'u an ahadin ba za a ɗauke shi daga wani mutum daga mutum ɗaya ba inna ma yarfa'u at takabbur sai dai kaɗai dai ana cire wato gurɓa- gurɓatar ne ba ba shi ya gurɓata ita kanta gurɓatar
الأقدار تجري دائما wato wannan gurɓace gurɓace suna gudana da'iman tarar ولكن الأبد يبلغ مبلغا sai dai bawa yana isa matuƙa لا يتكدر بالأقدار wato ba zai gurɓatu da gurɓatuwa ba تلك هي الآبية ita ce wato shi- wannan shi ne wato al'adar zaman lafiya الآبية هي الربا ita بالقبائل kuma lafiyar nan shi ne yadda da abin da hukunci da abin da wato hukunci ya hukunta قالوا ƙalu suka ce إن المصطفى طلب lallai الآبية abin zafi ya nemi wato a lafiya da lafiya ومات مسموما amma ya yi wa fati abin ruwa sanmu وأبو بكر طلب الآبية sai da abubakar ya nemi wato من lafiya الله daga allah ومات مندوبا ba ta ma wato ya mutu shi kuma yana wato abin za- wato da aka sare shi وعمر طلب الآبية haka nan umar ya nemi wato kuma lafiya ومات مقتولا shi ma ya mutu yana abin wato kashewa وعثمان مات مذبوحا wato shi ma sai na usman shi ma ya mutu abin yankawa وعلي مات مقتولا sai da na alima ya mata- ya mutu abin kashewa كلهم طلب العافية من dukkan sun الله nemi wato zaman lafiya sun nemi lafiya daga Allah ووجد ووجدها kuma sun same ta وكلهم آخره كما نرى kowanne daga cikin su karshen su kamar yadda ka gani ko ka ji هذا لا يشبه العافية عند العامة wannan baya wato layi shi baya kamata lafiya inda za a mata gudun wato kammawa ولكنهم sai dai cewa su هم لا يتقدرون su ne ba za su gurɓata ba هذه الأقدار da waɗannan gurɓace gurɓace
العافية lafiya ai ita ce ita ce lafiya ai mu ma haka take a wajen mu saboda su yadda shehu yake bayani ya ba kowa ne zai fahimci yadda abin yake tafiya ba saboda eh, mu kamar wato ayyuhan nasu za su ɗau lafiyar ba kamar yadda hassa za su ɗauke ta ba mu a gurinmu shi ke nan mu lafiya kawai mutum ya sami lafiya ya ta jin daɗi ya ta walwalarsa ya yi da mu a gurinmu a ita ce ko ta su a gurinsu ba nan ce lafiya a gurinsu lafiya ita ce mutum ya zama zuciya tsarkakakkiya kuma ya samu kusanci ga allah to shine lafiya duk abin da yake na cuta ko na damuwa a duniya su ba su san ma da shi ba wani bawan allah ba shi ne aka ce wane ne an yi wani bawan allah na mace wane ne wani bawan allah ne aka ce ba yi da lafiya za a yi masa sakiya ne na manta su na manta wane ne kun san dai sakiya ne sakiya sai an sa ƙarfe a wuta kibiya ce mai tsini za a sa ta a wuta in aka sa ta a wuta ta yi ja sannan a ɗauko a soka wa mutum a fasa ruwa ja to sai aka ce ciwonsa ya kai sai an masa wannan sai aka ce to a shawarci matarsa shi za a yi masa aka shi a ci wata ta ce to ni abin da ke gani ku bari sai ya fara sallah ku zo ku yi masa suka ce ya fara sallah ai sai mu bata masa sallah ta ce ina ai ba ku san shi bane ai in ya fara sallah inda za ku yankan naman sa ɗaya ɗaya ɗaya ba zai ji ba shi ne ya zo shi ne aka zo ya fara sallah aka fas- aka saki aka saki biya ta yi ta yi ja aka fasa aka bai san ma an yi ba sai da ga sun gama sallah ya ya ga ya ga me aka yi. to so ya ga ya tafi ba wannan ne daɗi a wurin su ba eh in kai kana son ka sha magani ka ji daɗi eh ka shiga mota ga iya foundation gida ga jin daɗi abinci ya zo ga nama ga kaji ga su ba shi ne daɗin ba ba shi ne lafiyar ba kuma eh zuciya ta zama ta yi tsanki ta samu kusanci da Allah shi ne lafiya eh wannan ba shi ne ba shi yasa komai ana yin sa ne a daidai matsayi eh, wannan matsayin ai sai wanda ya kai shi eh, ai sai wanda ya kai shi amma fa ita ma ana lafiyar da ake magana fa ba wai santa ne ba ba a yi Eh, ana ana santa sosai ana santa da ita ce wato mataki matakin matakin ammawa kenan dama mataki akwai na ammawa akwai na hassawa akwai na hassawan hassawa ko amma hasawa hasawa hasawa Eh, kuma ai ga ƙa'ida can hasanatul abrar sai ya tu muƙarrabi wani abu in kai shi kai lada za ka samu to muƙarrabi in yi shi shi kuma laifi ya yi ya yi laifi Ka gani? kai yanzu abin da za ka yi eh, ba shi ne aka ce wata rana wa'yansu mutane a daji suna rayuwa to suna da 'yan yara ƙanana to dajin yana da zakuna da yawa to sai wata mata ta fito ɗanta ya sai sai ɗanta ya fito yana wasa to sai bata ga ɗan ba a ta fito hankalinta ya tashi ta yi ta neman ɗan nata ina ɗanta ya ta san kuma dajin nan akwai zakuna akwai damusoshi kasa je su su cinye mata ɗa to ashe wannan yaro da ya fito daga gida sai ya shiga daji da ya je sai ya samu zakuna suna wasa sai ya samu kan bayan wani zaki sai ya hau to nan kuma hankalinta ya tashi sai matar zakin ta zo ta same shi ta ce kai ba ka ga ɗan adam ne a kanka ba sai bai zaki bai mata magana ba ta ce ka duba ka gani mu zaki bai mata magana ba shikenan sai wannan mata ta nemi uban ya aka yi ta neman sai suka taho daji suna zuwa sai suka gada a kan zaki ai da suka yi dogon numfashi sai suka suma suka ware sai zaki ya kalli mata ya cuto wa'annan su suka sani amma wannan yaron da ya hau kaina bai sani ba su da suka sani kaɗiya da suka zo amma da ya bai sani ba inda ya sani ya bai sani wannan abin da ya kunga haka irin wannan abin ne eh wanda suka san Allah abin da za su yi daban ne da wanda ba su san shi ba eh to nan akwai ya ce wasu na ilkulka bi a yun na wahaina eh kaga wajen ko? a wannan shafi shafi da ne shafi shi ba Wannan ya kurka bi a yi na wahayi na. Allahu huwa allazi ya'muru. Allah shine ya umarce shi bi kayfiyati sun iltabinati. Allah shine ya umarce annabi Nuhu da yadda zai ma wato zai kera wannan jirgin ruwa kuma shine zai kiyaye shi ga barin yin kuskure. Wani kaulin aka ce jibrilu malaka jibrilu ne ya sauko ya rike masa shifta ga yadda zai yi ga yadda zai yi wato wakila wani kaulin aka ce allah ne wato ya yi wato ya yi wahayi zuwa ga wato gatarin wannan wanda zai kera zai sassaka da shi idan ya duka bilfasi da wannan wato gatarin ko dundurutsun to shi kenan sai ya abu kamar yadda yake so ya abu bukan kadai wato in ya sara in ya saro ice kawai sai isare shi sai shi wato ga an tarin sai isari yadda annabi nuhu yake so kawai a tsara eh ba wai zai tsara ya kauce a'a to shi kansa wato kamar wato shi kansa wato yana bin abinda annabi nuhu yake so kenan Mm.
ومن الغرائب yana daga cikin abubuwan ba- ba bakin abubuwa أن نوحا عليه cewa annabi nuhu alaihi salam أول من اتخذ كلبا للحراسة wato shi ne farkon wanda ya ci ya riƙi kare don gadi كان كلما صنع شيئا من السفينة ya zama duk sanda wato ya aikata wani abu na daga- na daga jirgin ruwan جاء قومه sai وأفسدوا wato mutanensa su zo su ɓata su ɓata abin da ya- ya ya sassaƙa ya kera فأوصاه جبريل sai mala'ika jibrilu wato ya masa wa- eh, ya masa wasiya أنه ya tafi da kalban ya riƙi kare wanda zai masa gadi فاتخذ كلبا sai ya riƙi karen إذا جاءوا in sun zo don su ɓata abinda wato idan ya abinda ya kera ya sassa kayan wato ya kera da rana to in aka ya tashi daga aikin ya tafi kwanta to su kuma mutanensa zai zo sai su kakkare abin to sai malaka jibril ya ce to ya riƙi mai gadi Ehe.
نعم إذا جاءوا نبح to الكلب idan suka zo bayan ya tashi daga aiki ya tafi su kenan wannan karen sai ya zo ya ta haushi فأرضهم نوح sai nuhu ya zo ya kore su
درس الأشجار ya dasa al'ashiyar itatuwa درس السفينة kuma ya aikata wannan wato jirgin ruwa bi arba'in sanawatan a cikin shekara hudu ya yi wannan jirgi طول السفينة wato tsawon wannan jirgi 300 ذراع kamu 300 ne وعرضها faɗinta 80 wato ذراعا kamu tamanin وارتفاعها في wato الهواء tudunsa a sama 30 wato ذراعا zira'i talatin ne على ثلث طبقات wato wato hawa uku ce طبقة wato ثلث sufura ذراع wato wato بالهواء wato rufi na farko hawa na ɗaya wato na ƙwari ne والوحوش da kuma namun dawa والنساء للدواب na tsakiya kuma na daga dabbobin ni'ima والحلياء wato hawa na can na uku جلس فيها هو ومن معه hu shi kuma annabi nuhu shi ya zauna a sama hawa na uku da shi da duk wanda yake tare da shi وقيل سألوا عيسى عليه wani السلام kaula da ce an tambayi annabi isa alaihi salatu wassalamu يبعث لهم من رأى سفينة نوح an- ya ta san musu wanda ya ga wato ko wanda ya ga jirgin ruwan annabi nuhu tunda yana raya mace ce to sai suka roƙe shi ya taso musu a cikin wanda ya tasa ya taso musu wanda ya ga wato jirgin ruwan annabi nuhu فأخذ قبة من الأرض na'am فأخذ sai ya karɓi wato sai ya ɗebi wani danki daga ƙasa وقال له قال لهم sai ɗayan ya ce da su تعلمون هذا kun san wannan قالوا لا sai suka ce ba mu sani قال ba هذا كعب بن sai ce حامد wani wannan ka'aba ne ɗan hamu ɗan nuhu فناداه sai ya kiransa ba a jaba sai ya amsa masa فوقف رجلا شاب sai ya tashi ya tsaya gashi saurayi شائبا wato amma mai wato furfura قال من أنت sai ce waye kai قال أنا كعب بن حامد ya ce ni ne ka'aba ɗan hamu ɗan nuhu قال له كيف شب كيف شبت sai ya ce da shi yaya ka furfure وأنت مت قبل وجود الشيب ga ta kai ka mutu tun kafin ma a samu furfura a rayuwa قال لما ناديتني ya ce da yayin da kai kira na kai annabi nuhu kai su kai kira na in taso ظننت أن القيامة ya masa قد alkiyama قامت sai na bisa alkiyama ce ta tsaya وشبت من ذلك to saboda firgita alkiyama shi ke nan sai na yi burbura
قال له كم طول السفينة كم طول سفينة sai نوح an sai ya tambaye shi nawa ne wato tsayin wato jirgin ruwan annabi nuhu wato annabi isa kai eh annabi isa ba annabi nuhu ba annabi annabi isa ne da su yake tun da shi yake raya mata ce sai suka ce to suna son ya raya musu wanda ya ga jirgin annabi annabi nuhu to shi ne sai ya ke- ya raya wannan ka'abu ɗan am ɗan nuhu da ya dangi ƙasa ya addu'a shi kenan sai ya tashi to shi kenan sai yake masa tambaya Mhm.
نعم كم طول سفينة نوح ya ce da shi yaya me nawa ne tsayin wato jirgin ruwan annabi nuhu قال ألف ذراع sai ya ce kamu dubu ce ومئة ذراع da kamu ɗari biyu ستمائة a cikin ɗari shida فقال له ارجع sai ya ce da shi irji koma ka kwanta فرجع كما كان sai ya koma kamar yadda ya kasance kabdatan dangi min al'ad da ƙasa bakar kaɗai فعلى هذه a الرواية bisa wannan ruwaya يكون طولها ألفا wato tsayin jirgin ruwa a nufin zai zama zira'i dubu ce ومئتي ذراع wato zira'i dubu da ɗari biyu وعرضها ستمائة faɗinta kuma wato zira'i ɗari shida To, sai ba.
na'am ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون wala tu khadibni eh kakka yi min magana kakka yi zance da cikin wanda suka zalunci shine suka yi kafirci kafirai kenan bi tarki ihlakihim da barin halakar da su innahum haqiqa su dai mugraquna ababan nasarwa ne a cikin wuta a cikin ruwa ويسمعوا الفلك waya su naɓar kulku wato kulka sai ya zama da shi annabin nuhu sai ya ci gaba da ƙera wato wannan jirgin ruwa wato hikaya ce ta hali mabiya da yake ce waya su naɓar kulku yana ƙera jirgi kaga haka za a ce to amma yana ƙera a sassan da ya ƙera ba wai yanzu yake ƙera ba hikaya ce ta hali waya su naɓar kulku shi kenan ya ƙera jirgin ruwa mhm.
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه duk sanda wato jama'a da mutanensu suka shuɗe da shi sai su yi masa izgili ai istahzawu sai su yi izgili bihi da shi
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون kada sai shi in dai har kun mun izgili kun yi mun izgili to mu ma wato in kun mana izgili da ni da wanda suka yi imani to mu ma za mu mu za mu saka muku da izgilin ku kamar yadda kuke mana izgili iza na jauna idan mu muka tsira wa gari ku ko kuma kuka nutse a cikin ruwa فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم sannu za ku san mantunan mausuliya ce mafkulul ilmi ku sannu za ku san wanda azaba zai zo masa ya kunyatar da shi kuma wato azaba madawwamiya ta zama ta sauka gare shi حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كنا من فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول قول ومن آمن Nalaman hatta gaya ce litsun'i hatta iza ja amurna hatta yayin da wato lamarinmu ya zo bi hilakim da halakar da su wa fara tannuru wato tanderul habbazi wato na mai yin gurasa to shi ne na sai bulbulo bilma'i da ruwa wa kana zalika wannan kuma ya zamo shi ne alama alamatan alama da nuhin ga annabi nuhu an dama kafa masa wannan alama to shi ke sai muka ce da shi muka ce da annabi nuhu ihmil fiha min kulli zawjayn isnayn ka dauka a cikin wannan jirgin ruwan ka dauki dukkan sinfi biyu namiji da mace min kulli anwa'ihima da dukkan nau'i nau'i ka dauki isnayn biyu biyu biyu biyu zakaran namiji wa unsa da mace wa huwa maqulun wa fil qisati ya zo a cikin qisar annallaha cewa Allah hasharar nuhu siba Allah ya taro da annabi nuhu namun dawa waɗayar da tsuntsaye wato wagayar waɗayar da tsuntsaye wagayar kuma da wasu su wata ala sai annabi nuhu ya haɗu da diribu ya biye da yi yana bugun su da hannayensa fi kulle nau'in a kowane nau'i to idan ya buga fata ƙau ya duhul na allah zakari hannunsa na dama sai ya faɗa kan namiji wani sura hannunsa na hagu kuma alal wasa bisa mace to fa ya hamilu kuma sai ya ɗauke su bisa filin ya jefa su a cikin jirgin ruwa wa a halaka ka ɗauki min kulle zaujen da dukkan wato sun bibi isnani bibi biyu wa a halaka da iyalinka ai zauje ta hu matarsa wa ala da hu da ayyansa illa man sabaq alaihi alqawl sai dai wanda wato zance ya riga ya gare shi ai minhum daga cikin su bil ihlaki da halakarwa wa huwa zaujatu shi ita ce matarsa wala da hu da ɗansa kan'ana kan'ana bi hilafi sami tsakanin samu wa hamu da hamu wa yafisu da yafisu fahamarahun duk sai ya ɗauki wa'annan wazaujatihim da matekunsu wato salasutun guda uku ya ɗauke su kowanne da matarsa ya sa su a cikin jirgin wa man amana da wanda duk suka yi imani duk ya ɗauke su ya sa a cikin jirgin وما آمن معه إلا ba قليل wanda ya imani ma'ahu tare da annabi nuhu illa qalilin sai kaɗan wakila wani ƙola aka ce kanu su titar jari sun zama mazaje guda shida ne wato wani sa'ahun da matansu wato maza shida mata shida wakila wani ƙola aka ce a jami'u man kana fi safirati dukkan wanda yake cikin wannan jirgin ruwan to samanu na mutum tamanin ne eh nisfuhum rijalun nabin su maza wa nisfuhum nisa'u rabin su kuma mata ne Eh, ci mai yi ko? Eh? sai mu yi muku muka yi zan mu bada minti goma ya za mu za mu yi yan wa dama kamar yadda muka saba za mu mun ce za mu rage dan lokacin mintuna a ji hankalin jama'a za mu shiga goma karshe na watan na watan ramadan Eh, goma ƙarshen nan wato ibada koyaushe tana da muhimmanci amma goma ƙarshe wato muhimmancin daban yake in manzala sallallahu alaihi wasallama ya nuna al'umma muhimmancin goma ƙarshe ga hadisan nan na manzala ingantattu da suka ingan cewa idan goma ƙarshe ya zo manzala naɗe shimfiɗa sai da kuma wato lokaci ne da ake yin gwanjan wato alkhairai a cikin wannan wata shi yasa muka ce yan uwa kamar yadda muka yi bayani ɗazu yanzu ma za mu samu a cikin yan uwa wani ya tashi mana bayani akan muhimmancin abin da za mu dusa cikin wannan goma don yau muna sha takwas ga watan ramadan din sha takwas eh alif ɗari hudu da arba'in da uku an mun kai yanzu ba sha takwas gobe sha tara jibi ashirin a jibi za a fara goma ƙarshe saboda haka yan uwa a rika fara akari da gudun lokacin nan Eh, a rika la'akari da gudun kamar yau muka fara azumin nan Eh, amma ga shi yanzu wai an ce yau sha takwas ya kamata wato mu yi amfani da dama a cikin lokutan da muke da shi mu yi mu mu ɗebi ganima wacce ake ko kuma mu ɗebi wato mu ɗa- mu ɗebi fairar da take kwaranya a cikin wato wannan wata mai albarka Eh, bismillah ya je bayani ile ya jama'a da zibi to bismillah ya ya hankalin jama'a za a yi a himma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه من ذلك العظيم حضر ولم حبيبا وانسى حضر معلمي اللهم محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya sake nuna mana wannan wata mai tarin albarka watan alkhairi watan alqur'ani wata shekara khalifa ya kan ba da dama ga mu da yayi wasu da ciki don wato faɗakar da junanmu dangane da abin da ya shafi wannan ibada tamu da sauran ma'aikatu da kuma ma mu'amalat wanda za su amfani mu duniyar mu da lahiyar alhamdulillah kamar yadda yau kamar kwana takwas a liman ya ja hankali dangane da azumi a kuma shi wannan azumi ibada ce wata Allah ta baraka wa ta'ala ya rubuta mana ita kuma yake gaya mana cewa ya waje da ta kama a dukkan al'ummatan da suka gabata ba muka da alƙawarin tawa kuma ibada ce wacce take wato idan mutum ya yi azumin nan yadda aka ambata ko ko yadda aka faɗa da adabinsa kamar da aka faɗa mutum ya yi azumin azumin na sosai ba azumi suri zahiri kawai mutum ya jima da cuwa ba kamar yadda aka faɗa ido ya yi azumi baki ya yi azumi farji ya yi azumi hannu ƙafafuwa duka su yi azumin nan to idan mutum ya yi wannan azumin labudda wata makaranta ce wadda babu shakka mutum zai fito da satifiket ko shahada ta tsoron allah ta baraka wata ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaikumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعل وجن الله حقيقة شيء lallai kun kun azumin nan yadda aka da adamunsa to za a fita da certificate na tsoron Allah ta baraka wa ta'ala abu na biyu azumi yana da fawaid masu yawa fa'ida ta biyu shine azumin nan wato Allah ta baraka wa ta'ala wato saboda maslahar kanmu ma wato azumi yana tarbiyyantar ruhinka da jasadinka ruhi ya samu lafiya shine tsoron Allah jasad kuma ya samu lafiya jikinka ya samu lafiya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi cewa su tasihu ku yi azumi sai ku samu lafiya ashe kaga wata maslaha ce Allah tabaraka wa ta'ala yake wato ainihin yake bance mu da ita ta mai azumin nan domin shi jikin ɗan adam idan ka yawaita cin abinci a cika ciki to larura ce masu hikima suka ce albinatu tuzhibul fitna wato cika ciki ma mutum ya cika cikinsa ya cika ciki sai ya kawo in ji ba mashi wai mashafa turare to yana tafi da ma wato fitina kaifin basira amma wato addini ko kuwa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san maslahar mu shi yasa azumi in ka takaita cin abincin sai zama jikin ya samu lafiya kamar yadda ya tabbata malaman sira suke cewa muqawqis sarki azimu misra ya aiko wata rana ya aiko da manzo Allah hadaya kyaututtuka sai ya haɗo masa da likita saboda su masu mulki an ci kaza an ci kaza an ci kaza dole likita zai duba lafiyar su saboda in dai an ci an ci to za a rashin lafiya sai da aka aka kawo manzala sai karɓi dukkan kyaututtukan da mukauki su ya masa sai ce da likita kai likita irje ila ahlika inna qaumun la na'kulu hatta najum wa iza akalna la nashba kai likita koma gida mu mutane ne wanda ba ma cin abinci sai mun ji yunwa in kuma muka ji yunwan nan muka ci to ba za mu cika cikin mu ba shi yasa manzo Allah hadisi yake faɗa ma mala abnu adamu wa'an sharran min ba'in dan adam bai cika wani burgani ba mafi sharri daga cikinsa ya cika cikinsa to sharri ne zai haifar masa da cututtuka shine ke cewa to in ya zama ba makawa sai ya ci to ya kasa cikin uku sulusun li da'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasihi ya kasa uku ɗaya ya ci ɗaya isha ɗaya ibashi don ya numfashi to wannan shine za a samu cikakke laka shi kaga azumin maslaha a samu tsoron in aka yi azumin a samu tsoron Allah kuma ka samu lafiya ta jikinka to alhamdulahi kamar yadda khalifa ya faɗa ga goman ƙarshe ta taho goman alkhairi goman takfirul sayyi'at da rafu'ud darajat da qaba'ul hawa'ij wannan goma goma ce mai girman gaske goma ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa a cikin wannan goma wato akwai wani dare wanda yake bauta a cikinsa ya fi bauta cikin watanni dubu wanda babu lailatul qadri a cikinsu lailatul qadri khairun min alfi shahri lailatul qadri khairun min alfi shahri goma ce wacce take mai girman gaske wadda sai da aisha take cewa إذا دخل الأشهر الأواخر شد ميزره وأيقظ أهله أواها ليله وأيقظ أهله wannan goma in ta shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shadda mizara zai ja kwarjallansa mana kamar kaga in ka ja kafar wando la'alla wani aiki ne za a yi mai nauyi aiki ne da yake mai wato mai yawa to manzo Allah kinaya ne ga yana nisatan ma iyalan duk ma wanda ya isa ya tashi ya tsaya wa daren manzo Allah a gidan sai an farkar da shi sai ya miƙe sai an tsaya wa daren sai a naɗe shi kuɗa baki ɗaya ya raya dukkan waɗannan kwanukan guda goma saboda girmansu saboda irin garaɓasa bonus da Allah tabaraka ta'ala ya zuba a cikin waɗannan kwanaki guda goma kuma wannan goma Allah ta baraka ta'ala mu kadai aka ba dukkan al'ummatai an farlanta musu azumi amma mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kadai aka ba wa wato lailatul qadri domin al'ummatan da suka gabace mu sukan dade a duniya wani sai shekarar 800 dubu sama da haka to kuma gashi mu ne fiyayyar al'umma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zo ranar alkiyama ya zama takaddun ayyukansu sun zarci namun tudu da abubuwa ayyuka da sai Allah ce a al'umma maza labara ga wani dare zan ba su bauta a cikinsa biyayya ga Allah a cikin wannan daren ya fi biyayya ga Allah a cikin shekara ta wurin tamanin da uku da wata hudu kenan wannan daren guda ɗaya lailatul qadri khairun min alf shahr sai aka ba mu shi saboda mu shekarun mu ɗan kaɗan ne sittin saba'in kaɗan ne za ka ga wato an wuce waɗannan shekarun wannan dare dare ne mai girman gaske dare ne wato wanda kamar yadda Allah tabaraka wataala ya kissanta tanazzalul mala'ikatu mala'iku ne suke sauka a wannan daren wa ruhu da mala'ika jibril Allah tabaraka wataala kuma ina ta jirni yana shela neman ina ne neman gafara ina ne neman wata bukata ina ne neman rahama mala'iku kuma mala'ika jibrilu da shi da mala'ikunsa yaransa sun sauko saman duniya su ma suna amin amin bisa dukkan addu'o'i da bukatu da muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr da zara alfijir ya hudu mala'ika jibrilu sai ce da yaransa sauran mala'iku kai ya ma'asharal mala'ika an rahila rahila ku zo mu tafi kuma a sai ku zo mu tafi sai a kai jibrilu me Allah ya yi wa al'ummar manzo Allah a wannan daren ta ce a ai Allah ya kalle su kallo na rahama ya gafarta musu ya biya musu bukatunsu kai sai mutum illa arba'ata nafar mutum ne Allah tabaraka wa ta'ala in ji jibril ya ce Allah ba zai musu gafara ba a wannan daren sai mala'iku suka ce man haula il arba'a ya jibrilu suwa waɗannan hudun suwa ne ne wanda Allah ba zai musu gafara ba a wannan daren sai ke cewa mu'minul hamr mashayin giya wa aqul walidaini da mai saba wa iyaye wa qa'iqur rahim da mai yanke zumunci wal mushahin da mai gaba da ɗan uwansa wanda ya yanke wa ɗan uwansa musulmi ba a magana ba to waɗannan ba sa cikin wanda za a yi wa rahama a gafarta musu a wannan dare na lailatul qadr to lailatul qadr nan manzala sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewar mukardaje ta ko ku neme ta duka hadisan sun zo iltamisuha ko taharrau duka akwai wannan ruwaye ku nemi lailatul qadri a goman ƙarshe na ramadan goman ƙarshe na ramadan to malamai suka ce an ɓoye ta ne don mu yi ƙoƙari mu raya dukkan waɗannan kwanuka guda goma amma abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake ce a ai lailatul qadri daren 27 shine lailatul qadri yake ce ka duba alqur'ani in ka duba alkur'ani sai ka ga wato lailatul qadri a a sura daya suratul qadri Allah ya ambaci lailatul qadri so uku lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri kuma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri Abdullahi Abbas yake ta banda a wannan wurin a wannan surar so uku dinnan Allah bai ambaci wannan wannan daren na lailatul qadr da wannan sunan ba sai dai da wani suna kamar ina anzalnahu fi lailatin mubarakatin da sauran kunna amma da sunan lailatul qadr so uku ya ambata a wannan sura ta suratul qadr sai ce kuma in ka duba sai ka ga harafan na lailatul qadr guda tara ne lai la tu al qa da ra tara kuma sau uku aka ambata ka buga tara uku sau uku shirin da bakwai to kai manzala sallallahu ma da kansa ya faɗa cewa daren ashirin da bakwai a hadisin abdullahi kuma wanda abu dawud ya rawaita yake cewa lailatul qadri lailatu sab'in wa ishirina haka manzo Allah ya faɗa to amma an koya ta ne ko ko a ana son lalle mu raye waɗannan kwanukan ne guda goma saboda haka in uwa mu yi kokari cikin wa- raye waɗannan darare da muke fuskanta nan da jibi goman ƙarshe goma wadda take mai falala goma wadda take alkhairan da ta tare yana da yawan gaske shi yasa za ku ga cewa kai ishara ne fa gashi mu duba mu ga ko a nan gidanmu maulana shi hamadu tijani bin usman an duba sai mu ga cewar tarawihi nan da muke yi a sai ka lokaci an ce ranar sab'awa ishirin daren sab'awa ishirin ake sauka an yi shi mu ishara cewa kawai wannan ita ce lailatul qadr saboda kuma misali Allah ya saka wa mulkin shawar janibin usman da alkhairi alkhairai masu tarin yawa kawai su ake- alkhairin ake so ku samu kurin a tura ku zuwa alkhairin kamar yadda shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim shi ma yake faɗa to amma a karatuttuka alkhairai masu wannan tarawihin nan romo garaɓasar da ake yi ba aka ce kuma a daren lailatul qadrin za a dama ga shi dare ne wanda yake na amsa bukatu na ɗauke laifuka na shafe kurakurai na gafara na yanci gaba da shiga wuta sannan ga saukar alkur'ani mala'iku suna halarta ga lailatul qadrin mala'iku da mala'ika jibril ga taron al'umma jama'a an taru shi ma wuri ne na amsa addu'a sannan kuma a zawayar maulan mu shu'amul tijani lallai ne in kuwa mu dage mu rage waɗannan darare da ibadu kuma a ƙarshe mu yi amfani da su wannan damar waɗannan kwanakin da Allah yake neman ina ma mai bukata ne ina ne neman rahama ina ne neman gafara to mu yi amfani da waɗannan kwanuka ɗan kwa kankan da kai tabarruki ga Allah tabaraka wa ta'ala da istigasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan Allah tabaraka wa ta'ala ya biya bukatunmu ya ɗauke mana tsanance-tsanance da rashin tsaro ya dawo mana da aminci tsaro saboda akwai abubuwa waɗanda suke lallai suna buƙatar addu'a matsananciya to mu yi amfani da wannan damar wannan lokacin yawa mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kan Allah ya yaye mana dukkan musibu da muke ciki kuma mai ta istighfari kamar yadda nan bai ku kwana uku ba khalifa ya yi magana kan istighfari da kuma wato adabu na istighfarin yadda za a ba istighfarin da baki budu an faɗa ne to mu yi amfani da wannan damar domin duk abubuwan da suka sami mu ka jawo ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir da ba dan ma Allah yana kauda kai gaban masu da abun ya ninninka yadda ake yi Allah tabaraka ta'ala ya bamu dacewa Allah tabaraka ta'ala ya saka mu lumu Ahmad bin Zain Usman da alheri khalifa kuma Allah kara masa lafiya Allah ya biya dukkan bukatunsa zahiran wa batinan albarkun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi wannan ibada tamu ya farma shugaba alaihi salatu wasalam أقول ما أقول أستغفر الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan da shi da al'amari to a mun san tsara shi ne kamar da malam da ya ja hankali goma ka sunna na zo ni abin da yake gani na jawo hankalin yan uwa mu ƙara rukunkume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shugura mai na cewa wata takarda da ya rubuta sai uba yana cewa wata khidr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasilati kal uzma wa zalika ce bi kasrati salati alai la siyama bil fatihi da magul ce ku rike manzo Allah wasila ku mafi girma ce wannan ba za ku rike shi mafi girma shine da yawaita salati ga manzo Allah ce musamman ma da salatul fati yawa mu dage musamman da salatul fati ko mu gashan nan a ce mai himma kamar da malamu shautu jani ke faɗa ke cewa wanda yake ɗan ɗariƙa ta na sosai shi ne wanda yake salatul fati dubu shida da safe dubu shida da yamma to za mu iya wannan ya kamata da shi in ba za mu iya ba to ko kusa da wannan don ba abin da ya rage mana irin mu ƙara duk hukumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ƙara duk hukumi annabi Allah ba shi da wani muradi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to gurgurdan rike mu da annabi gurgurdan da Allah zai kula da mu da dauke mana musiba ba ta Allah ya rubuta hannayen mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
dama ita salatu fati ai wato salatu fati ai wanke zunubai take Eh, saboda haka in wa riki salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khasatan kamar da ba za su salatu fati da ba hukumi yanzu ma nazifi ya gaya mana wanda ba za a yi musu rahama ba ya kamata duk mai nazari idan muna daga ciki duk wanda muke ci ai muna da cikin wani a cikin waɗannan alkuɗin to mu kokari mu wanke kanmu mu kokari mu bari a gani idan akwai abin da da yake mafi sauki a cikin mu shine kamar wato nake ganin kamar wato sabani da ɗan uwa eh dan kowa ne wanda masa kyakkyawan zato wa'ansu abubuwan da aka faɗa ba za a same su a ciki ba amma kamar sabani wannan abu ne na rayuwa yake bijirowa eh idan akwai wanda muke da saɓani da shi to ya kamata kan wannan dare ya zo ba mu daidaita da shi ba don kan mu shiga cikin waɗannan waɗanda ba za a yi wa gafara ba Eh, Allah ya sa mu dace kuma kuma kamar yadda ya yi ma duk suka yi bayani a tsaya a tsaya a yi ibada waɗannan gara ɓasa duk da ake samu to mu ga mun same ta kuma mun samu fiye da abin da ake samu lamirin ta mana yana saka kowa da alkhairi kuma abinda Allah yake bayarwa a wannan wata Allah ya bamu domin yanci shine karshen abin da ake a cikin wannan wata eh awal hura mato wasu dubu mafi wa akhiru itqum minan nar ko farkon sa za a wato rahama farkon sa gafara tsakiyar sa rahama karshen sa kuma yanci daga wuta to Allah ta baraka wa ta'ala zai yanta mu Allah ya mana dukkan bukatun mu da abin da ya dame mu Allah ya mana maganin sa Allah ya kawo mana tsaro da irin tsaransa Allah ya kawo mana yalwa a karon mazalla sallallahu alaihi wasallam za ku fati uku uku
Wa karfati uku uku.
wallahu sha daya Wala mutaka.
wallahu sha daya da ya ce Wala mutaka.
wallahu sha daya قل هو الله شهدا
wallahu uku قل هو الله أكو
sai mu kawo da karatu Allah ya cire kawo sai salatul fati صلاة الفاتح صلاة الفاتح
Amin.
صلاة الفاتح
kare mu da karewarsa da tsare da tsarewarsa salatul fatiha صلاة الفاتح
yaran ma Allah shirye su ya sa Allah a cikin zukatan su salatul fatiha صلاة الفاتح
wanda ya zama zaune Allah biya masa bukatun su salatul fatiha صلاة الفاتح
wanda suka aika neman addu'a Allah biya masa bukatun su salatul fatiha صلاة الفاتح
salatul fatiha صلاة الفاتح
salatul fatiha صلاة الفاتح
fatiha da salatul fatiha فاتحة صلاة الفاتح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
فاتحة